الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wani rana ta laraba domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan tafsiri mai suna taisirul karimin rahman fi tafsiri dalamil mannan muna cikin suratul mulk za mu tashi ka aya ta biyar malaki sun masarraha bi zikiri husniha sannan sai Allah ya bayyana ambatan kyawan halittan sama faƙala sai Allah ya ce walaƙar zayyannar sama a duniya haƙiƙa mun ƙawata wannan sama ta kusa wacce kuke gani wacce take bi muku bi masabiha da tauraro waje an na haru juman lishayatin muka sanya wasu daga cikin taurarun aikinsu a sama shine jihun shaɗannu waɗanda suke hawa juna domin su sauraro abin da Allah ya hukunta wanda zai faru ya gama mala'iku. Kafin zuwa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kasance suna hawan juna sai su sabto wani abu daga cikin abin da Allah ya gaya ma mala'iku wanda ya hukunta zai faru a nan ƙasa, a nan duniya. sai su gaya ma bokaye su kuma bokayen sai su ƙara ƙareraki masu yawa a ciki duk kuma sai a gaskata su saboda wannan abin na gaskiya da suka faɗa wa atadna lahum azab as-sa'ir Allah ta'ala yace mun musu tanadin azaba wacce take mai azabar sa'ira azabar wuta nan waɗannan waɗanda suka yi taurin kai ga game da bauta ma Allah suka ɓatar da bayan Allah Allah ya musu tanadin azaba ta wuta walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannama waɗanda kuma suka kafirce ma ubangijinsu suna da azabar wutar jahannama wa bi'sal masir cir da wannan makomar zamanto makomar mutum ita ce azaba wanda za a wulaƙantar da su matuƙar wulaƙantarwa idan ulqu fiha idan aka jefa su a cikin wuta ta fuskar wulaƙanci aka wulaƙanta su aka jefa su wuta ko sami'u laha shahiƙan za su ji sauti mai firgitarwa daga wannan wutar wutar za ta yi wani ƙara ta yi wani ruri wanda yake mai hirgitawa wahiyar tafur ita wutar ta kusa ma ta rarrabu saboda min saboda ɓacin ranta na ta gama tsiya takadu tamayyazu min al-ghais ta kusa tararrabu saboda bakin ciki shashen ta ya ciccire daga shashe kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wasu jama'a a cikin ta ko kuma kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da za a jefa wasu jama'a a cikin ta kahin a jefa su in sun zo bakin wutar jahannama sa'alahum khazanatuha sai masu gadin masu gadin aljanna mala'iku kenan wayanda suke gadin ta sai su tambaye su su ce musu alam ya'tikum nadhir ashe mai gargadi bai zo muku ba har kuka yi sakaci kuka samu kanku cikin waɗanda za a jefa wuta Alubala sai su ce eh ƙware mai gargadi ya zo mana قد جاءنا نذير حقيقة mai gargadi ya zo mana fakazzabna sai muka ƙaryata wa qulna muka ce ma nazzala Allahu min shay'in Allah bai saukar da wani abu ba muka ce in antum ku buku zamanto ba manzannin nan illa fi dalalin kabir face kuna cikin bata mai girma to yanzu sun ga gaskiya sun ga abinda manzanni suka gaya musu gaskiya ne abinda masu wa'azi suka faɗa musu shine daidai waƙalu sai su ce laukunna na sumau inda da muna jin magana au na aqilu ko kuma muna tsaya mai aiki da hankalinmu makunna fi ashabi sa'ir da ba mu zamanto cikin ma'abuta wannan wutar ba ta sa'ira fa atarafu bi dhanbihim su da kansu sun yi firici da zunubansu sun nuna cewa ba na kwarai ba ne cewa su ba masu sauraron masu wa'azi ba ne kuma ba su aiki da hankalinsu ta haka Allah ya ce fasuhuqan li ashabis sa'ir nisa ta rahama ta ubangiji Allah ta'ala ya tabbata ga ma'abuta wutar sa'ira ba su ba rahamar Allah walaqad zayyana ay walaqad jammalna haƙiƙa mun kyautata shine zayyanna ma'ana jammalna min kyautata as-sama' ad-dunya sama ta farko allati tarawnaha wacce kuke gani wa talikum kuma ma'ana ita ce ke biyo muku kenan bayan da ku sai ita bi masabiha da tauraru wa hiya suni an-nujum tauraru al-ikhtilafiha fi an-nur akan sabanin da suke da shi a wajen haske wa diya da haskakawa wasu tauraru sun yi wasu haske dan wasu suna nesa ga wasu fa innahu law ma fiha min an-nujum inda babu tauraro a cikinta lakanat saqafan musliman da sama ta zaman torihi mai duhu la husna fihi da babu kyawo a cikin wannan rihin wala jamal kuma babu birgewa amma in dare yayi in ka dibi sama zaka ga hasken tauraro abin jashawa da babu su to da ya zama tarihi ne mai duhu wanda bai da kyau walakin ja'ala Allahu hadhihi an-nujum Allah ya sanya waɗannan tauraron zinatan lis-sama qawani ado ne ga sama wa jamalan kuma birgewa ce ga sama wa nuran kuma haske ne wa hidayatan kuma shari'a ne yuhtada biha ana shiriwa a gane hanya da tauraru fi zulmatil barri a cikin duffan sarari ma'ana tudu wal bahari da kuma cikin teku wanda suke taya cikin sahara inda babu wata hanya babu wata alama suna amfani da tauraru ne wanda suke saman su ma teku in dare yayi suna amfani da tauraru ne idan kaga tauraro wuri kaza yana yana nuna gabas ne nan wajen ko yamma ne ko kudu ne ko kuma arewa ne wanda irin wannan ya taɓa faruwa muna cikin mota za mu je durku can cikin dejal dare ya yi direban ya gaji sai ya ba abokin aikin shi shi ya kwanta ya ba shi tuƙi yana ta tuƙi yana ta tuƙi yana ta tuƙi inda ya kamata a kawo aka ga har yanzu ba a kawo ba aka ce iske ba an bace ba tun da dare ne yanzu ƙarshe aka ta da shi wannan direban ya tashi ya wanke idanun shi sai ya kalli sama sai ya ce ai kun baro hanya inda wancan tauraron ya ce can wajen ne ya kamata ne sannan aka juya aka koma idan su tauraro ana amfani da su wajen gane hanya a cikin tudu da kuma cikin teku ko ko shine wa hidayatan yuhtada biha shari'a ne da ake ganewa hanya da su tauraron fi zulmatil barri a cikin duhan tudu wal bahari da kuma teku wala yunafi ikhbaruhu wannan baya kore labarin da ya bada annahu zainu sama zuyyina sama ad-dunya bi masabi cewa an ƙawata sama wannan ta farko da hitullu su ne tauraru an ya kuna kasirun minan nuzum fauƙas samawati saba ma'ana wannan baya kore cewa mafi yawa ko da yawa daga cikin tauraru suna saman sama ta bakwai yana waɗanda da muke gani kaɗan ne daga cikinsu amma da yawansu suna saman sama ta bakwai ko sun kere ma sama ta bakwai fa inna samawat ko shafafa saboda samman nan yani shafafa ma'ana ba masu eh, ma'ana raga-raga ne haka ba masu yauni ba ne ba ko rauni wa bizalika tahsil zina lisama'id dunya saboda haka kenan wannan sama ta farko aka kawata ta wa in lam takun al kawakib fiha ko ko da ko manyan tauraru ba su kasance a cikin ta ba saboda suna saman sama ta bakwai sama ta bakwai waja'alnaha ay al masabiha muka sanya waɗannan hitullun cewa da tauraron nan rujuman lishayatin jifa ne ga shaidannu alladina yuriduna istiraqa khabar as-sama wa'anda suke nihin su sato labarin sama sai a jefe su shi yasa wani lokaci da dare sai kuga tauraro ya ta ul a kauye sai a ce wani babban mutum ya mutu ko to in sun hau juna ne su sato wani shi daga sama labarin sama sai tauraron nan ya jefe wani lokaci yana iske su sai ya kone su wani lokaci kahin ya kawo da yaujiya magana sun haɗa mana ƙasa da su ya gaya mana ƙasa da su ya gaya mana ƙasa da shi ya gaya mana ƙasa da shi har magana ta ka ga bokaye ko faja'ala Allahu hadhihi an-nujum Allah ya sanya waɗannan tauraron harasatan lis-sama ko hurrasatan lis-sama masu gadin masu gadin sama ne an talakkufi shayatin akhbaras ardi dangane da tsintsar da shaidannu suke ma labarun abin da zai faru ƙasa suna ta su sauto su tsintso labarun abin da zai faru a ƙasa sai su su gama shaidannu ba hadhihi shub irin waɗannan taurarin masu yula ta wuta allati turma minan nujum sune waɗanda ake jiha ake jihar shaidannu da su daga cikin tauraro a adda Allahu fi dunya li shayatin Allah ya yi shirya su ne a nan duniya domin shaidannu wa atadna lahum Allah ta'ala ya ce mun musu tanadi fil akhirati a lahira azaba sa'ira wuta sa'ira azaba ta wuta li'annahum tamarradu an Allah saboda sun yi kangara sun yi taurin kai ga Allah wa adallu ibadahu sun ɓadda bayan Allah walihada saboda haka kana atba'uhum min al-kuffari mabiyansu daga kafirai mislahum su ma kwatankwacin su ne ma'ana mabiyan shedannu daga cikin kafirai su ma azabar wuta Allah ya musu tanadi qad a'adda Allahu lahum azab as-sa'ir haqiqa Allah ya shirya musu azabar wutar sa'ira فلهذا قال دم هكا سي الله يتي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم يا تبتا ga waɗanda suka kafirce ma ubangijin su azabar wutar jahannama wa bi'sal masir cir da wannan makoma alladhi yuhanu allati yuhanu ahluha wacce ake wulakanta ma'abutan shigatta gayatal hawan matukar wulakantawa idza ulqu fiha idan za a jefa su a ciki ko aka jefa su a ciki ala wajahil ihanati wa dhilli ta huskar wulakantarwa da kaskantarwa sami'u laha shahiqat za su ji wata murya wani sauti ga wutan na ai sautan sauti wanda yake aliyan madaukaki wanda yake sama tasi'an mai hirgitarwa wa hiya tafur tana tafarfasa ita wutan takadu tamayyazu min al-ghayr sura qiris ma'ana takakkatse ta rabu da juna saboda bakin ciki ai takadu ala shima'iha sura qiris akan yanda take haɗe an yufariqa ba'daha ba'dan shashan ta ya rabu da shashi saboda bakin ciki wa tataqatta'a min shiddati ghayziha ala al-kuffari takakkatse saboda tsananin ma'ana baƙin cikinta a kan kafirai ga su can kayan su shiga tana Allah Allah a jefa su ta azabtar da su kenan da ta gansu kenan sai ta rika ta farfasa tana ƙara tana ihu kamar ma ta kakkace fama zannuka ma ta fa'alu bihi wannan kayan su shiga kenan to menene zakar- zak- zatonka ma taf'alu bihim abinda za ta aikata musu idan hasadu fiha in sun shiga ciki wai wannan kayan- kayan su shiga fa in ta tsinkaye su ga su can ana tara su za ta yi wani ruri ta yi wani kuka ta- ta- ta ta- ta farfasa to kaka an jefa su a cikinta ثم ذكر توبيخ توبيخ الخزنة لأهلها sannan sai Allah ya ambaci wulaƙantawar da masu gadin gadin wuta za su ma 'yan wuta faƙala sai Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawju duk lokacin da za a jefa wasu jama'a a cikinta sa'alahum khazanatuha sai masu gadanta gadinta su tambaye su alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba ai halu hadhihi halukum hadhihi wannan halin da kuka samu kanku a ciki wastihqaqukum na da kuma cancantar wannan wutar da kuka yi ka annakum lam tukhbiru anha kaman dai ba a baku labarin wannan wutar bane ولم تحذركم النذر منها masu gargaɗi ba su tsoratar da ku game da wuta ba a ci gaba yana za mu dakata a nan subhanaka Allahumma bihamdika shadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah